ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul sharhi fathul majid au fathul majid li sharhi kitab tauhid kan mance yau muna sha hudu ga wata al-muharram hijira mazala sallallahu alaihi wa sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyu ko sha uku ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun karanci masail wanda malam ya ambata mas'ala kusan talatin akan hadisin da ya gabata hadisin mu'ad bin jabal radiyallahu anhu wanda mazala sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa yaman yau za mu tashi a kan sabon babi ƙalar mu'allifu rahimahullah babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah babi wanda yake bayanin tafsirin tauhidi menene tauhidi kuma da tabbatawa lalle babu abin yiwa bauta da gaske sai Allah kuma tauhidi shine shahada قال المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا بهذه الترجمة ما جاء بعدها من الآيات والحديث شارح يتي وندي والله ون للتاهي وند رحمة الله تكار تبتا أدريش ya nufata da wannan tarjama abin da ya zo gabanin wannan tarjama na ayoyi da hadisai an an yazida hadal maqam bayanan wa idahan ya so ya dada ya dadawa wannan matsayi bayani da kawo haske وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله إن با هكذا ya riga ya gabata ayoyi sun gabata da hadisai wanda suka yi fassara ta wannan tarjama ta la ilaha illallah wa ma dallata alaihi min at-tauhid da abinda ta yi nuni akan shi na tauhid wa nafi shirki wa tandid da kore shirka da kishiyoyi قلت ما ليتي هذا من عطف الدال على المدلول wannan na daga raba abin da ya yi nuni abin da ake so a kan abin da ake so a yi nuni a kai mun gane ko fa'in kaila gabanin haka nan malam ya ce fi ƙurratul uyun li'annar tauhida huwa ma'ana hadhihi kalima al'azima domin taushidi shine ma'anar wannan kalma mai girma kalma ta la ilaha illallah wa zalika yatabayyan bima saqahu min al-ayati wal hadith kuma wannan na bayyana na abin da ya koro na ayoyi da hadisai lima fiha min ziyadati al-bayan na abin da ke cikin shi na dadin bayani wa kashfi ma ashkala min zalika da yayi ko kwaranye abin da ya rikita daga wannan wa iqamatil hujjati ala man ghalata fi ma'ana la ilaha illallah da tsaye da hujja abusa wanda ya kuskure akan tafsirin la ilaha illallah min ahlil jahli wal ilhad na wanda suka jahilci wannan ma'ana kuma da wanda suka yi ilhadi huce gona da iri a cikin abin ayoyi na Allah maɗaukaki. Domin so tari za ka ji mutane suna fassara la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah. Ko? Haka ake cewa alhali ko abin bauta suna da yawa, ba sa ƙididduwa, akwai masu bautawa gumaka akwai masu bautawa shanu akwai masu bautawa aljannu akwai masu bautawa karan kansu akwai masu bautawa mafarshi tun ya kawai ya zo ya yi tsirara a kalle shi su ma bauta ce a wurinsu dan kaga abeban bauta akwai su sai dai dukkansu na ƙarya ne kuma bayan Allah madaukaki shine abin bauta na gaskiya sai dace a ce la ilaha illallah babu abin yiwa bauta da gaskiya da dacewa sai Allah madaukaki da cancanta sai Allah madaukaki na'am qala fa in qila idan aka ce qad taqaddama fi awwal al-kitabi min al-ayati ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah idan wani ya ce ko aka ce ai ya riga ya gabata a farkon wannan littafi ayoyi sun gabata wanda suke bayanin ma'anar la ilaha illallah wa ma tadammanatuhu min at-tauhid da abinda ta kumsa na tauhidi ka qaulillahi ta'ala ka qaulihi ta'ala misali fada Allah madaukaki da yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah madaukaki ya farlanta ya hukumta kadda ku sake ku bautawa wani sai shi kadai wannan babi ne na Hassan illa iyahu wa sabiqaha wa lahiqaha da wadda ta ayar da ta rigaye ta da wadda za ta biyo ta baya wa kadhalika ma dhakarahu fil abwabi ba'daha hakanan da ayoyin da ya ambata a cikin babi bayan wannan babi akwai babuka da yawa wanda ya bayanin ayoyin da suka yi bayanin tauhidi fama fa'idatu hadhihi tarjama in haka nan ne ina fa'ida ina amfanin wannan tarjama hallau da ya kawo kina ayat tambaya ce malai fa qila za a ce hadhihi al-ayatul madhkuratu fi hadha al-bab wannan ayoyin da aka ambata a cikin wannan babi fiha mazidu bayanin bi khususiha akwai daɗin bayani da yake ɓance ta li ma'ana kalimatul ikhlas don ta ƙumshi ma'anar kalma ta ikhlas wa madallata alaihi min tauhidil ibada da abin da ta yi nuni a kan shi na tauhidin bauta wa fiha alhujjatu ala man ta'allaka min al-anbiya'i was-salihin yad'uuhum wa yas'aluhum hakanan ta ƙumshi hujja a bisa wanda ya ratayu da annabawa da nagartattun bayi wanda yake roƙonsu iya neman su biyan bukata. Li'anna zalika huwa sababu nuzuli ba'd hadhihi al-ayat. Domin wannan shine sababin sabkar da shashen wannan ayoyi. Kal ayatul ula misalin aya ta farko. Ulidu alladhina ulidu'u alladhina za'amtum min duni kace musu ku roki wanda kuke rayawa kuma bayan Allah madaukaki in za su iya biya muku bukata ko za su iya tsame ku daga musibar da Allah madaukaki dora muku ko kuma azaba ta kabari ko ta lahira aktharul mufassirin ala annaha nazalat fi man ya'budu al-masiha wa umma mafi yawancin malaman tafsiri sun tahi akan cewa wannan aya ta sabka ga mutanen da suke bautawa Isa da mahaifiyarsa a haka suke cewa Isa Allah ne Maryam Allah ce Allah Allah ne shine mas'ala ta tathlif dan kaga Kirista ya ya haka yayi haka yayi haka to wannan ne yake tabbatar Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam ma Allah ce to sai wal uzair wal mala'ika su kuma yahudawa suka ce ai uzair dan Allah ne haka mala'iku ma ƴaƴan Allah ne wa qad nahallahu an zalika ashaddan nahi kuma Allah madaukaki yayi hani game da wannan hani mai tsanani kama fil ayat min at-tahdid kama yanda yazo a cikin aya na barazana wal wa'id na narkon azaba ala zalika absa wannan وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد wannan na nuni cewa roƙon wa'annan mutane nagartattun bayi da annabawa da mala'iku da suke yi koma bayan Allah maɗaukaki shirka ne da Allah hada bauta Allah ne da wani Allah nan ba a roƙon wani annabi ko manzo a biyan bukata ba a roƙon wani waliyi ko shehu a biyan bukata ba a roƙon wani malami a biyan bukata ko mala'ika wanda ake roƙo ya biya bukata shine Allah maɗaukaki kadai wannan kuma ba na kore baya kore ka je ka iske wani mutum nagartacce ka ce ya roƙa ma Allah ba haka ake nihi ba a'a ka ce wani ba na kaza ko imin kaza arzita ne ko ba na haifuwa na'am قال كما في الآية من التهديد والوعيد على ذلك وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد وينافي شهادة الله إله إلا الله haka kuma ya kore wannan kalma ta tauhidi cewa mutum ya shaida babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah dan me domin roko irin wannan bauta ce bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce bauta domin ta kumshi kaskantar da kai da bukatuwa da talautuwa ya zuwa ga Allah madaukaki wannan kuma nau'i ne na bauta فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله إلا الله وحده توحيدي shine cewa ka a roki kowa a cikin abin da ba wanda ya isa ya yi shi sai Allah a cikin aikin Allah to ba a roƙon wani sai Allah madaukaki shi kadai wa kalimatul ikhlas nafat hada shirk ita kuma kalma ta la ilaha illallah ta kore wannan shirka li anna da'wata ghairi llahi ta'alihu wa ibadatillah domin roƙon wani Allah maɗaukaki a cikin abin da ba wanda ya isa yi sai Allah to wannan allantar da wani ne da bauta mashi wa du'a'u mukhul ibada kuma addu'a farkon ibada ce duk da cewa wannan hadisi da wannan lafazi na da rauni asalin hadisin wanda ya zamanto ingantacce addu'a'u huwa al-ibada maimakon a ce shine farko ko kwallon ibada malam yayi takhrij qara rawahu tirmidhi an anas bin malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam akhrajahu tirmidhi min hadith anas wa da'afahu anas radiyallahu anhu wa da'afahu al-albani fi da'if al-jami' wa sahha al-hadith bi lafz ad-du'a huwa al-ibada dai wannan hadisi ya inganta da lafazin cewa addu'a ita ce bauta وفي هذه الآية تكون وانا آية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف الضر ولا تحويله من مكان إلى مكان أتكون وانا آية أكون نتيا أن المدعو wanda yake roƙo la yamliku li da'ihi wanda ake roƙo madruwa la yamliku li da'ihi bai mallaki ba ga wanda yake kiran shi kasfad dur ya yi mishi wata alloba ko cuta wala tahwila bai kumshi ba in cutar ta bai mallaki ba in cutar wannan ta samu wanda yake roƙo ya karkata ta ya kautar da ita min makanin ila makan kinan bai mallaki bai karkata ta yi zuwa wani daga wani wuri ya maida ta wani wuri wala min sifatin ila sifa kuma ba zai iya canza mata kama ba ya canza daga wata kama ya maida ta wata kama walau kana mad'u nabiyyan ko da dai wanda ake roko annabi ne au malikan ko kuma malakan ko kuma wani mala'ika wa hadha yuqarriru butlana da'wati kullaman kulla mad'uin min dunillahi ka'inan man kana قال وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو مدعو wannan na tabbatar da lalacewa ko rashin tabbatar kira roƙo na dukkan wanda za a roƙa min dole lahi kuma bayan Allah maɗaukaki ka'inan man kana kowane ne shi duk yadda ya kasance li anna da'watahu takunu da'iyatan ahwaj ma kana ilaiha domin roƙon shi takunu da'iyatan za ta kasance mai kira ne wanda yake kira ahwaj makana ilaiha mafi bukatuwa ya zuwa abinda ta kasance bukatuwa ya zuwa gare ta li'anna li'annahu ashraka ma Allah man la yanfa'uhu wa la yadurru domin ya hada bauta Allah da wani Allah wanda ba zai mai amfani ba kuma ba zai iya cutar da shi ba wa hadhihi al-ayatu tuqarriru at-tauhid wannan aya tana tabbatar da tauhidi wa ma'ana la ilaha illallah tana tabbatar da ma'ana ta la ilaha illallah wadda ta zama to ita ce dai tauhidi wannan atfa bayani ne qauluhu ta'ala da fada Allah madaukaki da yace ulaika alladhina yaduruna yabtaguna ila rabbihimul wasila wa an nan wa an can sune alladhina wa anda yaduruna suke roƙon ubangijinsu ko suke roƙo ya bataguna ila rabbihimul wasila suna roƙon wasu suna neman tsanantuwa ya zuwa ga ubangijinsu da wannan wanda suke roƙo gane ko maimakon su roƙi Allah kai tsaye sai su roƙi wani shi kuma ya roƙa musu Allah wannan kuma irin wannan tafarki za ka same sa a cikin Kirista idan ba Kirista ya yi zunubi ba yadda matsayin da zai roƙi Allah Allah ya gafarta masa a addinin sai ya koma wajen fada wajen shehu wajen malamin su ya roƙe shi shi kuma ya roƙa mai gafara mun gane ko qala bayyana anna hadha sabil al anbiya wal mursalin yayi bayanin cewa wannan shine tafarki na annabawa da manzanni ومن تبعهم دواء دسكبيوس من المؤمنين نمؤمنين قال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه kina wannan mutane sun kusantu zuwa ga Allah da mishi biyayya ne wal amali bima yurdihi da aiki da abinda yake yardar da Allah madaukaki kina wannan yabtaguna ilayhi yabtaguna ila rabbihim alwasila kinan nan ana nihin da bauta ba wai wa'ancan roƙon wancan mutane ba malam yayi dogon ta'aliki akan wannan aya da ya kawo qala fi qurratul uyun ay ulaika alladhina yad'una ahla shirk wa'ancan wanda suke roƙon ma'abuta shirka mimman la yamliku kashfud durr wala tahwila wa'anda ba su mallaki ba yayi wata alloba ko cuta ko cutarsuwa wala tahwila ko kuma karkatar da ita min mala'ikati dan mala'iku wal anbiya da annabawa wa salihin da nagartattun bayi kal masih kamar isa bin maryam wa ummuhu da maryam alayhi salam wal uzair da uzair fa haula'i dinuhum at-tauhid wa annan addinu tauhidi ne wa huwa bi khilafi min du'a'ihim min dunillah sai dai kuma su sun yi sabani da abinda suke roko kuma bayan Allah madaukaki dukkan wannan annabawa da manzanni da Isa da Maryam addinin su tauhidi ne sai dai su kuma wa'annan mutane sun sabawa dokon da suke kuma bayan Allah madaukaki wa wasafuhum bi qawlihi kuma Allah ya kamantar da su ko da kamar su da fadar da Allah madaukake ce yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wanne ne yayi kusanci da abin da yake kusantuwa zuwa ga Allah fa yatlubuna alqurb qurba min Allah bil ikhlas kenan suna neman kusantuwa zuwa ga Allah da kyakkyawan niyyar su suna yi dan Allah ne lahu wa ta'atihi da bauta mishi fi ma amara a cikin abin da ya umarni wa tarki ma nahahum an suna kusanta ya zuwa ga Allah da barin abinda Allah madaukaki ya hane su ga game da aikata shi wa a'zamul qurb tauhid wa a'zamul qurb qurbi at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi anbiya'a wa rusula wa awjaba alaihim al-amala bihi wad-da'wata ilayhi wad-da'wata ilayhi shine mafi girman abinda ake kusantuwa ya zuwa ga Allah da shi shine tauhidi wanda Allah ya aiko annabawa da shi da manzannin shi kuma ya wajabta musu aiki da shi da kira zuwa gare shi kowane manzo da annabi abin da yake aiki da shi shine tauhidi kuma da shi ne yake kiran al'umma mutanen shi da shi wa hadha alladhi yuqarribuhum ila Allah ay ila afwihi wa ridha wa wasafa dhalika bi qawlihi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu idan wannan wanda suke kusanta da shi ya zuwa ga Allah maɗaukaki, ai, ana nihin suna kusanta ya zuwa ga Allah da neman rangwamen shi, da yardar shi, kuma Allah sai kamanta da shi da faɗan shi da ya ce, wayar juna rahmata suna kwaɗayin rahma Allah maɗaukaki, waya khafuna azaba kuma suna jin tsoron azabar shi. Fala yarjuna ahadan siwa, basa kwaɗayin wani koma bayan Allah maɗaukaki. wala ya khafuna ghairahu kuma ba sa jin tsoron wani Allah madaukai wa zalika huwa tauhidu wannan kuma shine kadaitar da shi da bauta da anna zalika yamna'uhum min ash-shirk domin wannan zai hana su su hada bauta Allah da wani Allah wa yujibu lahum at-tam'a fi rahmatihi fi rahmatillah wal harba min iqabi kuma zai tilasta musu da kwaɗayi a cikin rahma Allah maɗaukaki da tserewa daga ukuba Allah ko azaban shi wa da'i lahum kuma wanda yake kiransu wal hal wal halatu hadhihi kuma wannan shine halin shi kada akasa al'amra to ya birkita al'amar maimakon ya roki Allah sai ya roki kuma bayan Allah maɗaukaki wa talaba minhum ma kanu yunkiruna min ash-shirki billah kuma ya nema daga annabawa da manzanni da nagartattun bayi ya nema daga gare su abin da suke musun shi na shirka da Allah madaukaki fi du'a'ihim a cikin roƙon da yake musu liman kanu yad'unahu min dunillah na wanda suke kira kuma bayan Allah madaukaki fa fihi ma'ana qawlihi a cikin wannan akwai ma'anar fada Allah fada Allah madaukaki da yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar kiyama za su yi watsi su kafirce muku su kafircewa shirka wannan da kuke da kuke yi da su roƙonsu da kuke ranar kiyama za su barranta da ku su ce ba mu ba ku mun kafircewa wannan shirka da kuke mana da ita wa qawluhu haka da fada Allah madaukaki da yake cewa wa idza khushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin ranar da za a tara mutane a tada su daga kaburukansu a tattara su wuri guda ranar hisabi kanu lahum a'da'an wanda wa'annan suke roƙon su sai su kasance musu mikiya kanu bi ibadatihim kafirin sai su kafirciya wannan bauta da ake musu ko aljani ba zai yarda ba ana bauta mishi a wannan rana zai barranta ce a'a ni ma tsoron Allah nake a wannan rana wa fihi raddu على من ادعى أن الشرك أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام ما لن يتي a cikin wannan ayoyi akwai mai da murtani ga wanda yake kirarin cewa shirkan mushrikai ta kasance ne a cikin bautar gumaka kadai wato bayyana hadhihi al-aya anna Allah ta'ala ankara ala man da'a ma'ahu ghayrahu min al-anbiya was-salihin wal mala'ikati wa man dunahu cewa wannan aya ta yi bayani Allah maɗaukaki ya yi musun dukkan wanda zai kira kiran wani annabawa ne ko nagartattun bayi ne ko mala'iku ko kuma bayansu wanda zai kira Allah da su ya haɗa kiran Allah da su ya haɗa roƙon Allah da su wa anna du'a al-amwati والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله kuma cewa roƙon matattu wanda ya mutu kowane ne inda matacce ne to ba a roƙon shi rayayye ma ba a roƙon shi abinda ba zai iya yi ba sai abinda zai iya yi to ina ga wanda ya mutu nan duk wanda ya roƙi wanda suka matattu misali wal gha'ibina da wanda ba sa nan misali mutum kana nan kance mutum iya zandar ka roƙe shi ya agaza ma za ka hada ka ce taimaka min wani zai iya bayyana ko inda iya gabanka ne da la'alla da dubara shi da ƙarfin shi Allah ya taimaka ya taimaka ma amma bayyana ka roƙe shi ya taimaka dan shi ma wannan gobe kiyama za ya barranta da abin da kake roƙo lijalbi naf'in saboda jayo wani amfani au daf'i durrin ko kuma ture wani cutaswa huwa min shirkil akbar wannan na daga cikin shirka babba alladhi la yaghfiruhu Allah wanda Allah madaukaki bai ya gafarta mishi sai ma'abucin shi sai in mutun ya tuba gabanin mutuwa wa anna zalika yunafi ma dallata alaihi kalimatul ikhlas domin wannan na kore abinda kalma ta ikhlasi ta nuni akan shi fatadabbar hadhihi al-aya malan yace kai tsokaci akan wannan aya al-azima mai girma ya tabayyana laka tauhid to a wannan matsayi tauhidi zai bayyana a gare ka wa ma yunafihi min ash-shirki wat tandid da abin da yake kore shi na shirka da allantar da alloli sanya kishiyoyi ga Allah fa innaha nazalat fi man ya'budu al-mala'ika domin wannan aya ta sabka ga wa'anda suke bautawa mala'iku wal masih da Isa ibn Maryam alaihi salam wa ummuhu da mahaifiyarsa alaihi salam al-aziz wanda ya zama to mai girma fa huwa an ma'nuyuna bi qawlihi sune ake nihin da fada Allah madaukaki da yace qul ud'ul ladina za'amtum min duni kace musu su roki wanda kuke rayawa kuma bayan Allah fala yamlikuna kashfa durr ba su mallaki ba yayi wata alloba ko bala'i ko cuta domin su da kansu idan bala'i ko cuta ta zo musu ba sa iya kare kansu daga daga ita balle su kare wani la yamlikuna kashfa dur ankum game da ku gare ku wala tahwilan ko kuma ba za su iya karkatar da akalan wannan bala'i ko ko cuta ya zuwa wani ko ya zuwa gari kaza ثم bayyana ta'ala. أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كان يدعونه في دينه sannan Allah madaukaki yayi bayanin cewa wannan mushrikai tabbat sun sabawa man kanu yad'una wanda suka kasance suna roƙon shi fi dinihi a cikin addinin shi faqala sai Allah madaukaki yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab وقدم المفعول المعمول لأنه يفيد الحصر anan aka gabatar da al-ma'mul abinda aka awaitas tunda Allah ta ulaiikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila sai gabatar da abinda aka awaitas domin sai zamanto usulubi ne na hasr wanda an kebance an iyakance shi yani yabtaguna ila rabbihim alwasilata la ila ghairihi kinai zuwa ubangijin su ne suke neman tsanantuwa ba ya zuwa wani Allah ba wa a'zamul wasa'ili ila Allah ta'ala at-tauhid kuma mafi girman hanyoyi ya zuwa ga Allah madaukaki shine tauhid babu wata hanya mafi girma wadda za ta sadar da mutum ya zuwa ga Allah kamar tauhidi allazi ba'atha bihi Allahul lahu anbiya'a wanda Allah madaukaki ya aiko annabawan shi da shi wa rusula da manzannin shi wa khalaqal khalqa li ajli kuma ya halicci abiban halitta domin shi wa min at-tawassuli ilayhi wa man tawassala ilayhi da dukkan wanda wanda ya tsanuntu da tauhidi ya zuwa ga Allah at-tawassul bi asma'i wa min at-tawassuli ilayhi kenan na daga cikin tsanuntuwa zuwa ga Allah maɗaukaki attawassulu ko attawassuli bi asma'ihi wa sifati tsanuntuwa zuwa ga Allah kusanta zuwa ga Allah da sunayen shi da kamannin shi kyawawa maɗaukaka kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah shike da kyawawan sunaye ku roke shi da su da in za ka tashi roƙon Allah to ka roƙi Allah da sunayen shi mafi sa kyau kana neman arziki ka ce ya razzaku kana neman rahma ya arrahman ko ya rahim kana neman gafara ka ce ya ghafur ya ghafaru haka nan idan duk abin da za ka roƙa sai zama to ka roƙe shi abin da yake da alaƙa da sunan Allah madaukaki ko sifar shi قال وكما ورد في في الأذكار المأثورة من التوصل بها كما ينديزو أتكين أذكار wanda aka same su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na tsanantuwa da su daga zuwa ga Allah madaukaki fi da'awati a cikin roƙe-roƙe da ambato ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fadan manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi da yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نا اللهم يا أبنجيك يا الله إني أسألك ني إنا روقنك بأن لك الحمد cewa kai kake kai ka mallaki godiya dukkan godiya taka ce la ilaha illa anta Allah kai babu abin yiwa bauta da gaskiya sai kai nan duka wannan jinjina ne zuwa ga Allah da tabbatar da tauhidin Allah madaukaki almannanu wanda ya zamanto mai yawan ni'ima wanda yake wa bayan shi ni'ima badi'us samawati wal ard makirkirin sammai da kasai ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da girmamawa wa qawluhu ko girma da girma wa qawluhu da fadan shi da yace allahumma inni as'aluka bi annaka anta allah la ilaha illa anta al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duba mu gani haka tawassuli yake da sunayen Allah da kamanin shi ya Allah ni ina roƙonka cewa kai kai ne Allah wanda babu abin yiwa bauta da gaskiya sai kai daya tilan wanda babu wani asamad mai dogaro da kanshi wanda baya bukatuwa ya zuwa kowa alladhi lam yalid wanda bai haifa ba walam yulad kuma ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma baya da wani tsari wanda za a ce ga tayin Allah madaukaki wa ghairu zalika min al'amali salihah da kuma bayan wannan na ayyuka nagartattu al-khalisa wanda aka yi su dan Allah madaukaki allati lam yushbaha shirkun wanda shirka bata cudanyu ba da ita na'am ana tawassuli da su mutum ya yi azumi misali ko ya karanta alkur'ani ya yi tawassuli da Allah da karatun da ya yi ya zuwa ga Allah maɗaukaki Allah biya mai bukatun shi ko ya yi sadaka ko ya yi azumi ko ya yi wani abu dai na alkhairi wannan babu laihi ya yi tawassuli da wannan wanda ya yi don Allah maɗaukaki kuma wannan kissan mutane guda uku wanda banu Isra'ila wanda suka shiga cikin kogo kowa ya yi tawassuli da aikin shi da wanda ya yi don Allah na karantar da mu da haka Walaikun salam A'a, tawassuli da annabi, ka yi tawassuli da san annabi da kake, amma tawassuli da annabi ba aikinka ba ne, mun gane ko? Na'am, amma za ka iya tawassuli da san da kakewa ka ce, Ya Allah, ya Ubangiji, don san da nikewa manzan sallallahu Alaihi sallama ka ba ni kaza, wannan aikinka ne ya halitta. Na'am. Ina ga lokaci, lokacin sallah ya yi. وعليكم السلام ورحمة الله نعم cikin kan ne kalama baina ma'kufai ne abinda yake tsakanin wannan alama suna yake cewa ma'kufai ne ko kausai ne زيادة من النسخة التي حققها الدكتور وليد آل فريان فريانا kenan na daga cikin abin da kwafi na littafin da wannan doktor ya haƙaƙa shi wa bidayatuhu sad kenan farkon shi in ya ga sad kenan tahqiqin wannan ne wa nihayatuhu sad hallo kuma ƙarshen shi sad ne kenan wannan nafsin da wannan doktor ya yi tahqiqin shi نعم وأثبتناها لتعليق الشيخ الفقيه الفقي الفقي الفقي عليها من تبتد إتدو من شرح تعليق دا وأن الشيخ الفقيه أكنت ويلاحظ تكرار الشرح بأسلوب آخر زاء الوراء دا ممي دا شرحي سيدي دا ونصلو دبا من قاني كو كنان تحقيق قدابيني دا شرحي دا تحقيقي kenan za a ga kamar abu ɗaya ne shi kuma ɗaya ne sharhi ɗaya ne sai dai kuma da uslubi kowa da yanda yi uslubin shi na sharhi akhar ba'da hadhihi safa bayan wannan safa da za ta zo wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk